بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo wani lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka na multaka dullabul ilm kamar yadda muka sani lokacin da kafin azumi mun bayan cewa za mu fara darasi cikin sabon littafi shine sharhi na alfiyatu iraki kai bayan cewa za mu shiga wannan littafi mai albarka wanda yake da alaka da ilimin hadisi wanda ake ce ma alfiyatu iraqi fi ilmin hadis cikin ilmin hadisi a yau da izinin Allah za mu fara wannan littafi amma kafin mu shiga littafi da littafin da mutum zai karanta yana da kyau ya san mai littafin sannan kuma ya san littafin me yake karantarwa kuma yaya littafin yake sannan shi ma mai littafin ya yake ya aƙida shi ya ya yi karatun shi ya tarihin rayuwar shi take kafin ka shiga littafi to shi kamar da muka sani shi al-mu'allif shine abul fadl wanda ake ce al-iraqi abul fadl zaiduddin sunan shi abdurrahman abdurrahim bin abdurrahman abdurrahim bin abdurrahman wanda ake malakabi al-iraqi to kalmar iraqi nusuba ce daga iraq wanda zahiri ne kowa ya gani amma ba wannan bawan Allah ba dan iraq bane an dai nasa ba shi ne zuwa a Iraq, shi baban shi ɗan garin Kurdi ne, Kurdi kuma ɓangaren Iraq ne. Ya tashi ya je ƙasar Misra, ƙasar Misra aka haifi Abdurrahim al'Iraki. Mahaifin shi ya taso daga garinsu ya je Misra, can ya haifi mahaifiyar shi, can ya auri mahaifiyar al'Iraki ya haife shi a can, a ƙasar Misra kenan. Shi ashe ƙasar Misra aka haife shi, kenan ba ba Iraq ba. Kuma wannan bawan Allah, Allah ya samu shi albarka ya tashi yana maraya, yana ɗan shekara uku mahaifin shi ya rasu a garin Misra. Kuma ya tashi Allah ya samu shi albarka, kamar yadda tarihi ya nuna cikin tarjama shi cewa ya tashi yana san ilimi, tun yana ɗan shekara takwas ya harrace Alƙur'ani. ya ci gaba da neman ilimi kuma Allah ya samu shi san neman ilimin hadisi ya je wurin ya tashi ya kama ilimin hadisi wurin malamai da dama a ƙasar Misir da sauran ƙasashe ya ziyarci Makka da sauransu to Sheikhul Abdul Fadl Zaiduddin Al-Iraqi kaɗan daga cikin tarjama shi cewa bawan Allah ya yi fice ɓangaren ilimin hadisi ya yi fice ɓangaren ilimin hadisi da haka aka siffanta shi ya kai martaba ta hafiz kamar yadda muka yi bayani can lokacin da muke darasin mustalah hadis me bayani cewa ilimin hadisi martaba martaba ne mun fahimta to bawon Allah ya yi ya karatu sosai har ya kai marhala ta hafiz cewa yana san ilimin hadisi kuma ya yi fice ya ya ilimi sosai ya yi karatu sosai cikin ilimin hadisi a takaice kenan kuma wannan bawan Allah kamar da muka sani a ƙasar Misira ya tashi kuma nan ya yi rayuwa kuma ilimin shi ya yalwaci ya yaɗu a wurare da dama sannan abin da ya shahi littafin shi wanda ake malakabi da alfiyatul iraki ana ce mishi at-tabsira wa tazkira asalin littafin ana ce mishi at-tazkira wa tazkira ana ce mishi kuma alfiya saboda suna alfiya ya yi shi ne kamar nazum kamar waƙe sannan kuma ya rubuta littafin shi wannan waƙen ya yi baiti ɗaya biyu har zuwa dubu ɗaya da uku har zuwa dubu ɗaya da uku shi yasa ake ce mashi alfiya littafin da ya haɗa baiti dubu kenan shi ne wanda ya littafin alfiya ya yi alfiya ta ɓangaren ilimin hadisi sannan imam suhudi ya biyo bayan shi ya yi shi ma ɓangaren shi ma ya yi alfiya ta ilimin hadisi shi ne ake ce ma a tafsira wa tazkira asalin littafin shi kamar da muka yi bayani lokacin da muke ilimin mustalah hadis lokacin da muke bayani kamar da ilimin mustalah hadis asalin littafin shi kamar yadda muka yi bayani ilimin mustalahul hadis da malamai suna hada shi ne tare da sauran ilmumuwa kamar yadda muka yi bayani to ba a samu malami ba wanda ya zo ya tace ilimin shi kadai ya mai littafi mustaqil sai lokacin Sheikh Arrama Hurmuzi shine ya tattara littafin shi ya sa mai suna da ɓangaren ilimin hadisi daga bayan shi malamai suka zo irinsu alƙadi iyad suka zo irinsu khadibul bagdadi duk suka yi rubuce su ɓangaren littattafai aka zo aka samu abu ibn salah ibn salah ya zo littafin shi muqaddima wanda ake ce muqaddima ta ibn salah wanda ita ce umda ta wani wanda ya rubuce-rubuce a zamanin yanzu na ilimin mustalahul hadisi kalkashin littafin ibn salah yake to wannan littafi na ibn salah wanda ake ce mu al-muqaddima muqaddimatu ibn salah to wannan littafin shine umda a yanzu bangaren ilimin mustalahul hadisi kamar da mun yi bayani can wurin muna mamaita ne don mu dauko abin tushe har zuwa ga inda muke to wannan littafin shine Imam Suyudi Imam Nawawi ya rubuta nasar din shi ya rubuta matanin shi ya sami shi taqrib taqrib wa tafsir mun fahimta shi kuma asalin littafin dai shi kuma Sheikh Zaiduddin Al-Iraqi ya zo ya yi matani ya yi nazami nazum ya samu shi a tabbasira wata zikira mun fahimta ita ce da ake ce ma kuma alfiya alfiyatul iraki kenan asalin littafi ibn salah shine imamun nawawi ya zo ya rubuta ba shi ba waƙe ba ne matani ne a rubuce ya sha mushi taƙaribu wa tasir a taƙaribu wa tasir mun fahimta a taƙaribu wa tasir wannan littafin dai a taƙaribu wa tasir shi ne kuma imamu siyudi ya zo ya sami shi ya rubuta littafi ya sami shi tadribin rawi tadrib rawi da muke shi yanzu kenan asalin tadrib rawi sharhi ne na me at-taqrib wa tafsir na Imam Nawawi mun fahimta kenan matanin ne Imam Suyuti ya dauka yayi sharhin shi yayi mujalladi bi shi ne ake shi ma taqrib tadrib rawi tadrib ar-rawi mun fahimta yanzu ga yana mashuhuri duk inda kaji ilimin masalawar hadis kaji an ce kaje ka duba tadribur rawi tadribur rawi na imam suyudi sharhi ne na at-taqrib wa taysir nawa imam an-nawawi wannan na imam an-nawawi ne an-nawawi wannan kuma na suyudi mun gane yanzu yana nan in ka je kasuwar neman littafi ka same shi ta diribin rawi to asalin littafin game shi ma wannan asalin shi game shi mun fahimta kenan muqaddima ce ta ibn salah ita ce imam nawawi ya tattara ta ya maida ta muktasar ya tace ta sai ya samu taqrib wa taysir mun fahimta shi kuma imam suyudi ya dauki wannan muktasar din sai ya mishi sharhi ya sa mishi tadribin rawi mun fahimta to sai mu dawo nan asalin littafin mu da muke bayani kan shi shine at-tafsira wa tadhkira at-tafsira wa tadhkira shine dai shi ake ce mu alfiyat iraqi gashi kamar da muka sani na imam abul fadl abdurrahim bin abdurrahman kenan shine ake ce ma alfiyat iraqi kuma shi ne ake ce ma at-tabsira wa tadhkira mun fahimta ya hada baiti daya biyu har zuwa baiti dubu da uku har zuwa baiti dubu da uku kuma wannan littafi kamar da muka sani asalin littafi ne na ibn salah muqaddima ta ibn salah ita ce aka yi imam iraki ya maida ta waƙe ya tattara ilimin ya maida ta waƙe ta zanto mai alfiya ita ce ake ce ma alfiyatul iraki to wannan alfiya kamar yadda muka sani malamai sun yi bayani sun yi sharhi da dama gare ta tunda ilimi ne wanda yake da alaka da ilimin hadisi to kuma duk wanda ke kokarin yayi bincike kan ilimin hadisi yana da alaka da wannan ilimin na mustalahul hadis ko kace mustalahul hadis ko kace ulumul hadis to yana da alaka da shi to in kace kana son ilimin hadisi kuma dole ka yi alaka da wannan littafin saboda ya tattara maka ilimi da ya shahi abin da kake hidima shine ilimin hadisi to ita wannan alfiya wadda ake ce ma wadda ake ce ma at-tafsira wa tazkira tana da sharhi babban sharhin da malamai ke itimadi gare shi shine sharhin da as-sakhawi yayi shine fatahul mughis fatahul mugis fatahul mugis yana da sharhi shi ma karan kanshi ya mushi sharhi amma muktasar ne shekul iraqi ya yi ma littafin shi alfiya sharhi amma muktasar ne jiddan mun fahimta kenan amma littafi shamil da wanda ya bayani sosai ya yi sharhi kan wannan shine fatahul mugis mun fahimta akwai sharhi fatahul baqi الباقي نا زكريا الأنصاري shi ma littafi shi ma sharhi ne wanda yana da kyau matsu'u ne akwai littafi akwai sharhi shi ma na na Imam Suyudi shi ma yayi mishi sharhi amma mutawassit ne tsaka tsakiya ne mun fahimta mutawassit tsaka-tsakiya ne kenan za mu ganin cewa in muna son mu biyo ilimin da sarƙashi silsilar shi in muka zo muka ɗauka daga muƙaddima ta ibn sala ita ce umda ita ce ƙarshe ita ce duk wanda ya zo gare ta ne yake rubutu gare ta ne yake ɗauka in muna son matani wanda a rubuce yake ba waƙe ba kenan imamu nawawi ya tattara shi ya yi iktisarin shi ya same wannan suna sannan sai imamu suyuɗi ya zo ya yi sharhi yanzu sharhi da wanda na wannan littafin shi ne tadiribin rayu wanda yanzu malamai ke aiki da shi kuma shi ne ɗalibi ta kamata ya mallake shi inda yana buƙatan ya san ilimi ɓangaren mustalahul hadis ya tattara kuma ga sharhi ga bayani mun fahimta sannan alfiya na sharhin mana littafin at-tafsira wa tazkira shi kuma da yake waƙe ne ka in kana son ka hardace sai ka hardace ka zanto kana da ilimin gaba ɗaya cikin kanka shi wannan rubutu ne hardace shi yayi wuya amma wannan da yake waƙe ne ka san waƙe yayi saurin a hardace mun fahimta kenan in ka nemi littafin ka hardace to ga littafin da zaka nema wanda za su maka sharhi su maka bayani kenan in kana so shi asalin mai littafin yayi makan shi yayi mai littafin shi sharhi saboda wanda yayi abu yahi kowa sanin kayan shi wanda yayi abu yahi kowa sanin kayan shi shi da yayi littafin ya nazzama waken shi to yahi sanin wanda ba shi yayi shi ba yayi littafin shi sharhi sannan imamu suyuɗi shi ma zo yi amma wanda shi kuma ya yi littafin imamu suyuɗi ya yi na iraki wasa'awa mun fahimta to kuma fatahul mugis shi kuma dukansu ya su na imamu sahawi kenan na harkonsu shi ne sharhin da shi al'iraki ya yi iraki na biyunsu mai biyowa baya shi ne na suyuɗi na ukunsu shi ne fatahul magis na as-sakhawi as-sakha Sheikh As-Sakhawi Al-Hafiz As-Sakhawi shi yayi sharhi wanda ya wassa littafin da faɗi to insha Allah cikin tahiyyarmu na sharhi insha Allah za mu yi itimadi da wannan littafin saboda yahi buda yahi wasa kuma yahi kawo bayanai da komi da komi shine Fathul Mughis Fathul Al-Mughis mun fahimta littafi ne yana da mujalladai da ɗan dama haka wadda sharhin shi saboda ya yi sharhi sosai shine Fathul Mughis shine za mu akwai fatahul baƙi na zakariya al'ansari fatahul baƙi na zakariya al'ansari shi ma littafin ya yi sharhi amma bai kai na sakawi ba bai kai na sakawi ba da wannan shi ne a takaice game da littafi sai ɗaba'a ɗaba'ar da ta kamata mutum ya yi amfani da ita wadda za mu ganin cewa ɗaba'a ce matanin ne amma kuma ana mai ita ya yi ta haƙiƙi ya ɗan bayani a taƙaice kalmomi da sauransu to shi ne ta kamata mutum ya nema in yana neman littafi na alfiyata iraki ya nemi ɗaba'a ta darul minhaj ɗaba'a ta darul minhaj to wannan ɗaba'a tana da kyau in mutum ya same ta tana da kyau za ka gani cewa tana ɗanyen taliki da sauran kalma daba a ce ta darin minhaj a riyadu take yanzu a saudiya kenan mutum ya sami su zai samu abin nan da haɗi wani a takaice kenan abin da ya shahi alfiyatul iraki kenan za mu fara sharhi insha Allah akwai sauran lokaci ko mu sai sati mai zuwa mu rubuta a biyat za mu yi bayani kan cewa yadda alhasabin yadda ɗalibai za su rika ɗauka in beti biyar biyar in beti biyu yadda ya kama insha Allah kenan akwai tambaya sai a tambaya tadrib eh eh kamar tadrib tadrib rawi mun sa ai rawi mai rawi littahi yadda ake yadda ake kawwana yadda ake ko horar da dalibi ya zanto rawi wanda ya rawato hadisi insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik